إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه ثم اعلموا عباد الله أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام لا تزال وإن شاء الله ستكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى ومما يدل على قبول ما سبق من الأعمال الصالحة في الأيام العشر استمرار الرجل عليها ومواصلة طاعة الله تبارك وتعالى فيما بقي من الأيام فإن هذه الأيام الأعمال فيها مدرسة كبيرة أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادانا ودعانا إلى الاقتداء به في كل ما نعمل فليحرص العبد على مواصلة الطاعة ولو بعد هذه الأيام العشر ومما ينبغي أن يهتم به في هذه الأيام الاهتمام بالتكبيرات المقيدة التي تكون بعد وفي إثر وعلى إثر الصلوات الخمس ابتداء من هذا اليوم كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه من صلاة الظهر من هذا اليوم ونحن اليوم في يوم جمعة فليستمر المرء بهذه التكبيرات مباشرة بعد الصلاة فمباشرة بعد قوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبعد قوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام فليقل هذه التكبيرات وهي قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة ثم يحرص الإنسان في هذه الأيام فيما يتعلق بصلة الأرحام والزيارات التي تؤيد صلة الأرحام فإن من مقاصد العيد العليا صلة الأرحام فينبغي على كل مسلم أن يهتم بهذا الجانب وصلة الأرحام لا يلزم منها إعطاء شيء وإن وجد ما يعطى فذلك خير على خير ولكن فليحرص كل واحد على أن يحصل على الأجر المكتوب فيما يتعلق بصلة الأرحام أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم فيما يتعلق باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحيينا وأن يميتنا على ملته صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ɗan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da kuma salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokin Allah mu kiyaye shi kiyayewar wanda ya san ubangijinsa na ganinsa kuma yana jinsa bayan Allah hakika waɗannan kwanaki da muke ciki kwanaki ne masu albarka kuma yana daga cikin alamar karɓar aikin da mutum ya yi a waɗannan kwanaki goma da manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa ayyukan alheri Allah ya fi son su a waɗannan kwanaki alamar karɓar su shine mu ci gaba da aikin kirkin nan da muka koya a waɗannan kwanaki goma mu daure wajen da'a ga Allah musamman abin da ya shafi salloli cikin jam'i musamman kuma abin da ya shafi wato aikin na filfili da tuba da komawa zuwa ga Allah yawaita istighfari yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu mu mai da hankali kan kabbarori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko in ce sunna ta zo mana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wato kabbarori musamman muƙayyada waɗanda aka ƙayyade su da lokacin salloli na farilla akwai kabbarori mutlaqa an gama su daga shigowar goma ga wata tun daga ran ɗaya ga wata biyu har zuwa goma ana yin kabbarori duk inda kake tafiya akan hanyar ka zuwa kasuwa zuwa ofis akan babur ɗinka kekenka cikin motarka wajen mu'amalolinka ka rika kabbarori to waɗannan sun kare yanzu abin da ya rage mana kabbarori muƙayyada muƙayyada ma'ana wanda aka ƙayyade su aka sa musu lokaci su ne wanda ake yi tare da sallolin farilla kamar da yake a mazhabar malikiya ana farawa a sallar azahar ta yau to yau azahar ɗin juma'a ce ba azahar ba ce don haka tun daga yanzu mutum yana sallamewa daga wannan sallah ya fara waɗannan kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd in ya faɗi wannan sau ɗaya ya wadatar sai ci gaba da sauran tasbihinsa da hamdalarsa da kabbararsa ta wato wadda aka saba bayan su kowace sallah ta farilla ko kuma ya kabbarori guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shikenan ya ci gaba da tasbihinsa da sauran abin da zai yi wannan dama zai yi shi ne bayan ya yi sallama daga sallah ya yi istighfari uku ya yi Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dal jalal wal ikram kamar da aka sani sai kuma ya waɗannan kabbarori wannan shine abin da ake nufi da ambatan Allah a waɗannan kwanaki musamman a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ليشهدوا منافع لهم ويذكروا آه ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ابن عباس يفسر أيام معلومات إن شو أبين ده أجي نفسي نقول أنهم قوانكي هما sannan kuma malamai suka ambata mana yadda aka rubuto daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna waɗannan kabbarori bayan kowace sallah ta farilla sai mu dage mu rika yi abu na gaba dagewar mu wajen mai da hankali wajen sadar da zumunci addinin musulunci addini ne na kyautata alaƙa tsakanin juna kuma yana daga cikin maqasidul eid al-uliya mafi daukakar manufofin idi shine sadar da zumunci wanda ka dade baka ganshi ba ai masa waya in ba za ka iya zuwa da kafa ba ba lalle sai an je da wani abu ba in an je da wani abu kuma alheri ne akan alheri sadar da zumunci yana cikin babban abin da musulunci yake so shi yasa babban laifi ne a ce mutum ya yanke zumunci musamman zumunci da dan uwanka na jini Allah yana fushi da mutumin da yake yanke alaka tsakaninsa da dan uwansa na jini hakuri ake yi kuma a sadar da zumunci Allah subhanahu ta'ala yana ba da lada mai tarin yawa ga wanda ya sadar da wanda shi ya yanke masa abu na gaba yawaita maganganu ko in ce maganganu da suka yawaita dangane da abin da ya shafi haduwar sallar idi da juma'a kasancewar yanzu muna cikin wani zamani da jahilci ya yi yawa duk da cewa abubuwan da aka haddace ake karantawa suna da yawa akwai karatu mai yawa amma akwai jahilci mai yawa yaɗa abubuwa ta hanyoyin sadarwa na zamani ya yawaita kowanne irin ilimi da kowanne irin ra'ayi mutum zai same shi akwai bukatar mutum ya zama cewa ya nutsu ya yi karatu a gun malamai kafin ya rika tsoma baki a cikin matsaloli na sabanin malamai wasu wannan matsala ba bakuwa ba ce da ɗaɗɗiyar matsala ce malamai sun tattauna a kanta shin idan idi ya faru ranar juma'a za a bar sallar juma'a ko ko za a zo juma'a ra'ayoyi guda hudu ne akan wannan matsala mafi yawan malamai suna kan cewa sallar juma'a ba ta faduwa saboda sallar idi wannan shine ra'ayin mazhabar abu hanifa da maliku da dayawa daga cikin malaman shafi'iyya da hambaliya dayawa daga cikin a'imma suna cewa sallar juma'a ta tabbata ne farilla ce kuma da dalilin alkur'ani Allah cewa idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah malamai suka ce tunda Allah ya faɗi wannan to ba za ta faɗi da sallar da take nafila ba wasu kuma suka ce sallar juma'a tana faɗuwa akan kowa sawa'un mutanen ƙauye da mutanen birni duk wanda ya samu dama ya zo in dai ya sallaci idi to in ya ga dama kada ya zo juma'a wannan ra'ayi an ruwaito shi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma da tattaunawa mai tsawo tsakanin malamai akan ingancin hanyar kamar da Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi da yawa dai akwai malamai ko na zamanin nan suna inganta ta kaulin shafi'i shi kuma yake cewa wannan ra'ayi ya shafi mutanen ƙauye waɗanda sun zo an yi idi da su da hantsi sun koma garinsu sun shagaltu da yanka da abin da ya shafi harkar idi dawowa zuwa birni a sake sallar juma'a da su zai wa'al da su aka yafe musu asalin wannan kuma hadithin sayyidina Uthman ne hadithin abu ubaidin maula azhar ya ruwaito ya ji sayyidina umar ya halarci sallah tare da shi ya ji maganarsa ya yi sallah da sayyidina uthman ya ji maganarsa to shine sai kawo wannan maganar yake cewa sayyidina uthman wata rana an yi sallar idi tare da ran juma'a sai yake gaya wa mutane ya ce ya ku jama'a idi ya haɗu yau tare da juma'a to duk waɗanda suke daga ƙauyuka suke wanda ya zo ya halarci idi kuma ya koma inda ya koma ƙauyensu sai na uban ya ce na ba shi izinin ya yi zamansa ba sai ya sake dawowa ba to wannan shine mafi ingancin abin da aka rubuta kuma shine a cikin sahihul bukhari dangane da wannan wato mas'ala wasu kuma suka faɗi wani ra'ayin daban shine na hudu wanda malamai suka ce wannan kauli ne mahajuri ba a yi aiki da shi ba cewa idan aka hada ko aka hadu da idi da juma'a rana guda to a zahar ma ta faɗi juma'ar ma ta faɗi aka kafa hujja da aikin abdullahi ibn zubair wata rana ya yi sallar idi tare da mutane kuma sai bai fito sallar juma'a ba mutane suke sallar su daidai daidai suka fita sallar a zahar wannan duk da ya inganta daga gare shi malamai suna cewa ya yi cikaro da ra'ayin Uthman radiyallahu ta'ala anhu wanda sayyidina Uthman ra'ayinsa ya yi ne da bi hadarati aksar sahabaci mafi yawan sahabbai suna tare da shi a lokacin nan ba a samu wanda ya kawo wannan ba da ka zo a ce wa mutane in kai idi don haka kai zaman ka ko baka go juma'a ba kuma sallar azahar din ma ba ta kanka wannan kauli ne mahjuri kamar da malam ibnu abdulbar ya ambata a cikin at-tamhi sharhin muwatta na imam malik yace wannan ba kwanzance ne ba a samu sahabban da suka aiki da wannan a ce wai har azahar din ta fadi akan mutum ba da ka jama'a da Allah a kiyaye a yi karatu a saurari malamai sallar juma'a zance mafi kyau shine in har ka ji kiran sallar juma'a to ka bar abin da kake ka taho sallar juma'a a matsayinta na farilla wannan ra'ayi shine wanda yafi a fahimta ta duk da za ka ji wata fahimtar ta wasu malaman daban amma abin da zai haɗe maka waɗannan ra'ayoyi wuri guda to shine ka zo sallar idi in ka ji kiran sallar juma'a maza ka shirya gabo ka aikata farillar Allah Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Allah kuma ya karbi ayyukanmu a kowanne zamani muke ayyuka na kwarai da muke aikatawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك وانا رانا مي البركه da muke cikin ta da ta hada mana da idi da kuma juma'a har juma'a biyu a cikin waɗannan kwanaki goma ya Allah ka sanya muna cikin waɗanda suka dace ka datar da su a waɗannan kwanaki Allah ka karɓi ayyukan mu salihai da muka aikata Allah ka yafe mana miyagun da muka aikata a cikin waɗannan kwanaki abinda zai zo na rayuwarmu nan gaba Allah ka sa ya fi abinda muka aikata a baya alheri wajen biyayya gare ka wajen biyayya ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare mu daga kowace irin fitina Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka taimaki shugabannin mu akan kowanne aikin kirki da kuma dukkan abin da ke shine daidai Allah ka tausaya ma wannan al'umma ta mu Allah ka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula Allah kuma ka sa mana albarka a wannan damina ta mu Allah ka sa abin da aka shuka ya tsiro kuma Allah ka sa masa albarka a samu a ci shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali hani'an mari'an cikin natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah rabbana وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك